بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأشهد أن محمدا عبده المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa ɗaliban ilimi barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana mai tarin albarka ranar Asabar rana wadda ta yi daidai da ashirin da shida ga watan rabi'in al'akhira hijirar farin jaka da annabi tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina bakwai, wanda kuma shi ya daidai da sha takwas ga watan oktoba miladiya aiwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam biyar a wannan markaz mai tarin albarka markazul imamil bukhari لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية دان شي غبا كو فارا دورة علمي تولى للتافي بتارم البركة الكاشف في مصطلح أهل الأثر داي دغه cikin littattafan da fadilatul sheikh Malam Ismail Akibu Addosawi ya rubuta wanda kuma muka ce zamu yi daurar shi in Allah ta'ala ya kaddara a ba tare da dogon bayani ba za mu yi ƙoƙari a cikin wannan daurar mu yi bayanin littafin abin da ya ƙumsa na ilimin mustalahul hadith da kuma hanyoyin da malam ya bi na tattaro ilimomin da ke cikin wannan littafi idan muka kai inda ke da buƙatar tatbiki shine a yi practically to za mu ɗauko allo mu rubuta mu fayyace abin da ke buƙatar fayyacewa insha Allah ta'ala sai mu fara da muqaddimar littafi bismillahir rahmanir rahim malam ya fara da bismillah da sunan Allah mai rahama mai jinkai malaki innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأنه خطبة الحاجة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allah ta'ala ya kare mu daga wuta ya kare mu daga kuma bata thumma amma ba'd malaci bayan wannan muqaddima muqaddima ce wadda mun sha fassara ta a wannan majalisi ba buƙatar mu tsaya mu sake fayyace ta malaci fa hada huwa kitabi wannan littafi na ne al-kashifu fi mustalahi ahli al-athar wanda ke fayyace bayani akan mustalahat mustalah shine abunda wasu malamai suka ɗabi'antu akan yin furuci da shi a fannin su yace to wannan littafi ne wanda zai fayyace ababen da malaman hadisi suka saba yin amfani da su na kalimomi wa ibaratun an durusin ilmiyatin fi mustalahi ahli hadith yace wannan littafi asalin shi bai huce darussa ba na ilimi da muka yi na mustalahul hadith قد كنت قد كنت القيتها لاخواننا من طلبه العلم حقيقه نا كسانشي ina yin karatuttukan ga dalibai na ƴan uwa daliban ilimi fi mudunin min hadhihi albilad a cikin garuruwa kamar haka madinatu dusu madinatu balle yara madinatu tilaberi wa mudunun ukhra da sauran garuruwa mala ya kasance yana da majalisi na ilimi na mustalahul hadith a garin tilibiri garin dusu da balle yara da sauran garuruwa Allah ya saka mai da alkhairi thumma badali an ajma'aha wa urattibaha mala ce sai bayyana gare ni cewa ya kamata in tattaro su sannan in tsara waɗannan muhadarat su zam littahi wa udhifu ilaiha ma yaj'aluha tasluhu lin-nashr in daɗa a cikin littafin abin da ya cancanta kuma ya kamata a watsa shi ga ɗaliban ilimi. Wala Allah azza wa jalla mai yiwa Allah mai girma da buwaya an yanfa bihi ya amfanar da wannan littafi kama na fa'a bi ghairihi kuma da Allah ya amfanar da sauran littattafan da na rubuta wanda ba wannan ba min sa'il kutubi na sauran littattafai na. Wa ilmul hadisi umuman malace shi dai ilimin hadisi a umumin maganar a gaman manzance min ahammi ma yan bari li'itina bihi min al'ulumin shar'iyya ilimin hadithi yana daga cikin ilimomin da ya cancanta a mai da mahimmanci wurin neman mai da himma a kansa ilimin hadithi ya cancanta a mai da mai himma a cikin ilimomin shari'a fiye da kowane ilimi fa inna dinana dinu naqli domin shi addinin musulunci addinin mu addini ne wanda cirato maganganun ne akai daga annabi sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabul atba wannan ya ciro wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan wa ilmul hadisi shi kuma ilimin hadisi ilmun yusahhihu naqla shi kuma ilimi ne wanda ke gyara ababen da aka cirato daga annabi sai ya ga ya gyara ma ya ce idan ka ji wani daga wani to bai inganta daga annabi ba idan ka ji wani daga wani to ya inganta kenan yusahhihu naqla yumayyizu sahiha min as-saqim shi ilimin hadisi yana bambanta ingatacce da wanda a marashin lafiya zai bambanta ma hadisi mai lafiya da maras lafiya was-sabita min al-batil ya bayyana ma hadisi tabbatacce daga wanda ba tabbatacce ba fa wajaba haqqan dan haka yau wajaba da gaske al-inayatu bi hadha al-ilm amai da muhimmanci akan wannan ilimi ولقد أهمل كثيرا في سائر البلاد ملك حقيقة أنبر ونن إلمن كرازبي أتكن ديوة daga cikin garuruwa al'umman mu da yawa sun kai inda ba su mai da muhimmanci akan ilimin mustalahul hadith da ilimin hadisi umuman bal ba a ba malaman hadisi haƙƙin su wa khasatan fi hadhihi bi hadhihi albilad kebance malaci a cikin wannan yankuna namu حتى كان يوما علم لا يشتغل بتحصيله لقلة فائدته زعم yace hatta za'amu har sai da suka raya annahu wai shi ilimin mustalal hadith kana yawman la yushtaghalu bi tahsilihi li qillati fa'idatihi wai ilimi ne wanda ba a shagaltuwa dan neman shi saboda ya karancin fa'idar shi kamar yadda suke rayawa wai suna ganin ilimin mustalal hadis ko ilimin hadisi kacokan ba wani ilimi ne wanda mutum zai bata lokacin shi wurin neman sa ba wallahi musta'an Allah shine abun neman taimako babu shakka wannan magana ta malam akwai abun lura a cikin sa cewa mutanen wannan zamani musamman yankunan mu na Afirka musamman a keɓance a wannan yankuna namu na ƙasar Niger da Najeriya ba a mai da ilimin hadithi wani ilimi wanda za a kimanta mai shi ba wanda har ya kai inda yau a wasu makarantu ganin aka idan ka karanci ilimin hadisi to ba wani ilimi ka karanta mi ka karanta ana ganin ilimin fiqhu shine ilimi ƙarshe idan baka da fiqhu to baka da komai alhali shi kuma ilimin hadisi shike tace fiqhu hisa da kaga malamin fiqhu ba malamin hadisi ba bai san hadisi ba to zaka iska kwace-kwabla ta yawa a cikin fatawomin shi zai kamo nan ya kamo nan ya cakula ya cakula hisa mu kiyayi malaman da ke fatawa da ilimin fiqhu kadai ba da ilimin hadisi ba domin shi ilimin hadisi zai tace ma hadisin da zaka yi ginin hukunci akan shi shin ya tabbata mu dogara gare shi ko bai tabbata ba kafin ka iya gina hukunci akan hadisi to ka iya tabbatar da hukuncin malamai a kansa shin wannan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba wannan shi yayi karamci a cikin al'ummar mu wani zaka ga yace a ajaye maganar ingancin hadisi ko rashin ingancin shi to idan an yi magana inganci ko rashin inganci to wace magana za a yi banda ta jahilci ai ahammu ma yajibu shine a binciki ingancin hadisi ko rashin ingancin shi wannan hadisi shin ya inganta a jingina shi ga annabi ko bai inganta ba bala cewa ma annal uluma kullaha fi naqsi tare da cewa kowane ilimi mai yawancin su suna samun tawaya illa anna ilmal hadisi hazzuhu hazzuha aw farfiha sai dai ilimin hadisi zaka iske rabon shi yana da yawa ilimin hadisi yana da yawa wa qad sadaqa al imam al hafiz al zahabi al imam al hafiz al zahabi Allah ya gafarta masa mai siru alamin nubala a zamanin shi ya yi koke na ƙarancin malaman hadisi bin haza faƙala ya ce fa'aina ilmul hadis ina ilimin hadisi ya tafi wa aina ahluhu ina malaman hadisin ina ma'abuta hadisin kittu Allah arahum illa fi kitabin aw tahta turab ya ce na kusa ba zan ga malamin hadisi ba sai cikin littafi ko cikin ƙasa an turbuɗe shi ya mutu jama'a ku ba ku ga limamu zahabin da ya mu shekara 700 da ko 800 da yau shekara kusan 700 da rasuwar al'imamu zahabi yake wannan magana cewa ai da ahlul hadis ina malaman hadisi kittu la arahum illa fi kitabin aw tahta turab na kusa bana ga banga malaman hadisi ba sai cikin littafi in na ɗauko littafi aka ce ga malami yana harnace miliyona hadisan ko kuma a zo ana bada labarin shi a ce ai ya mutu malamin nan wanda ya haddace sama da hadisi miliyon ya mutu ya ce to ina suke ayansu to ina ga wannan zamani namu Alimamu zahabi yana wannan maganar a wancan zamanin to ina ga mu a yanzu aka babu shakka jama'a akwai matsala akwai damuwa babu abin da za mu ce illa Allah ta'ala ya tausaya muna kamuna mafita ya ƙulu hada fi hayati alimamu zahabi yana faɗi wannan magana a rayu a zamanin shi wa huwa yara anna ilmal hadisi lam ya'ud yana ganin ilimin hadisi babu shi ya ƙare walaysa hunaka man huwa ala rasmi ahli alhadith yana ganin babu wanda ke bin tafarkin malaman hadisi al-awa'il malamai na farko wa khasatan min talabati ilmi alhadith musamman a cikin ɗaliban ilimin hadisi ɗalibin ilimin hadisi ne ma yana raya cewa shi muhaddisi ne malamin hadisi ne amma zaka iske cewa abun da ya sani na ilimin hadisi bai taka kara karya ba da za a zo a yi maganar jarhu wa ta'dil zaka iske babu komai a yi maganar tadwinus sunna babu komai ilmul rijal bai san komai a cikin ilmul rijal ba kuma shi yana raya shi ɗalibin hadisi ne babu shakka wannan matsala ce qala al-imam abu hatim al-busti al-imam abu hatim al-busti yake cewa wa qad akhbara al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari anna al-ilma yanqusu fi hadha az-zaman lalle ilimi zai ragewa a wannan zamani a wancan zamani na shewa shi wa ibn hibban al-busti ya mu shekara 354 yake wannan maganar wa ara al-uluma kullaha yazdadu ina ganin kuma kowane ilimi yana samun karuwa illa hadhihi as-sina'a al-wahida sai wannan aiki kadai ilimin hadisi fa innaha kullu yawmin fi an-naqs yace ni dai na lura ilimin hadisi kullun ana samun tawaya da raguwa fa ka'anna al-ilma alladhi khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu kai ka ce ilimin da annabi yawa al-umma shi zance da shi bi naqsihi fi akhir zaman huwa ma'rifatu sunan kamar annabi yana nuhin sanin sunnoni ولا سبيل الى معرفتها الا بمعرفه الضعفاء والمتروكين kun ba zai yi mutum ya san sunna ba sai in ya san addu'afa wal matruki ya san wannan marawaci rawi ne da'if ya san wannan marawaci rawi ne matruk an bar shi idan yayi riwaya daga wayannan mutane matruk idan yayi riwaya daga wayannan mutane maqbul yace to wannan kuma ya karamta malamin da ke wannan maganar jama'a ya mutu shekara 354 hijira daga maka zuwa madina yau kusan shekara dubu ba wani abu da rasuwar shi yake tutiya cewa ilimin hadisi ya yi karamci malaman hadisi sun tafiye su malaman da suka san addu'afa wal matrukun sun tafiye su kamar yanzu imamu zahabi da ya rubuta addu'afa wal matrukin yau ina irin su imamu zahabi yau ina irin su ibn hibban yau ina irin su ibn hibban at-tamimi al-busti ina suke ina abu hatim ar-razi duka irin wannan malamai waɗanda suka ba da rayuwarsu wurin ganin cewa ilimin hadisi ya samu tabbatuwa da cinanun shi sun tafiye su duk wanda zai zo sai ka iske wani fanni ne ya riƙa a ilimin hadisi kuma da wannan fannin zai riƙe yana tutiyar shi malamin hadisi ne وقد ذكرت في مقدمة كتابي طريق الجنة في تخريج أحاديث البغية والتي حقيقة أنا أنبتا أتكم مقدمة للتافينا طريق الجنة هنا ده للتافي من بيان شيء أول شنكراتو ده مكاقباتا أن أحد العلماء للي ولدك تكم معلمي هنا أولا كساتامو بهذه البلاد يتكيب أنتما أولا قري قرين يروت وانا للتافي في الفقه والأدب وانا معلمي أفنن فقهه da fannin adabin larabci mimman yusharu ilaihi bil banan yana daga cikin malaman da ana nuna shi da 'yan yatsa yana daga cikin manya-manyan malamai shahararru a ɓangaren ilimin fiqh da ilimin lugar larabci qala li bil harf mala yace mi ya faɗa mini yadda ya hudi zan takai zan halarto ma maganganu harfan bi harfin kenan ba riwaya bil ma'ana malan zai ba yace nahnu lam nakun na'uddu ilma al-hadith min al-ulum asla yace kai mu asali wa ilimin hadisi ba ma wa ilimi bane ba ma lisa a cikin ilimi idan zaka iske idan ka zo a makarantun zaure ka dauko littafin hadisi sai a ce aje shi wannan littafin rigima yake sawa saboda su suna ganin ilimin hadisi ba ma wani ilimi bane wanda mutum zai je ya nema ba ma wani ilimi bane wanda mutum zai tutiyar ya zan malamin hadisi isa za ka ga ɗalibi ya karanci luga har makamatul hariri amma bai iya bambanta hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba isa da an gayi wata magana wadda bata inganta ba aka zo ana naƙadinta an jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga wani annabi aka ce wata inganta sai ga kamar an tashin ana tashin duniya ne saboda shi a gwargwadon ƙwaryar ilimin shi jin yake banda wannan lugar larabci ba wani ilimi ba shi ne ya faru da rigingimun da ake a kwanan nan ba tsakanin malam lawal trayom da kuma malaman kano a kan rigingimun hadisan da yake cewa ba su inganta a jingina su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yake ganin waɗannan hadisai ba su inganta ba da haka kasantuwar rashin ingancinsu to ba mu'jiza ce ba a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wannan abu ba ta da wani gyara da za ka yi hadisi ne an ce bai inganta ba to yanzu kai ka bata lokacinka wurin harrace shu'ara'u ka harrace lokacin ka bata lokacin ka wurin ka kaga cewa ka harrace me yake da suna ishiriniya ka harrace daliya ka harrace duka wayannan littattafan amma baka iya bambance hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce matsalar da muke fama da ita sai a gaya wa mutum hadisi a ce annabi ya ce bai san annabi ya ce ba bai iya bambanta maganar annabi da wanda ba ta annabi ba malaci wa ma tadhakkarat wa ma tadhakkartu hadha alqawla ban tuna wannan maganar rabaqattu da dai illa asabani dhuhurun wastighrab face sai imaucewa da mamaki ya kama ni in kaifa yasilu al-amru ila hada wai ya za a ce wai an kai wanga lokaci wa kaifa yatasannanu ar-rajulu yaya mutun zai yi sunnar annabi wa huwa yajhalu sunna alhali ya jahilci sunna ya za ka san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam baka san hadisan shi ba mala yace fahatammu ya talabatal ilmi kuma da himma ya ku daliban ilimi bi hadal ilmi sharif da wannan ilimi madauki bashammiru an sa'idil jiddi ku ku daura zariyaku shine ana nuhin ku kama jikinku lihifzi ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ku haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi da sunnar annabi min kulli bid'atin wa khurafa ku kara sunnar annabi da dukkan wani kire da kuma ƙarya da ake kirkirawa wa min kulli da'ifin da kuma duk abin da yake hadisi ne mai rauni wa ma la asl lahu da ma abin da bai da asali akwai abin da ake jingina ga annabi wanda ba shi da asali wannan shine abin da ba a gano ba a yanzu da yawa daga cikin matsalolin da ake fama da su kaso 70 ko 80 ko 80 da goma cikin 100 na waɗanda ke tutiyar ba su yarda da hadisi ba wallahi rashin sanin hadisin ne a cikin hadisan akwai inda ba mu hadisan annabi bane ba annabi ya gaye su ba kai dai ka san annabi ba zai ce duk wanda ya sha kankana ya shiga aljanna ya annabi zai faɗi waga magana wai duk wanda ya sha kankana ya shiga aljanna kai da ka ji ta ka san ƙarya ce mai ƙaho to haka zaka iske cikin littattafai an ce wai annabi ya ce duk wanda ya sha kankana ya shiga aljanna kai ka san wannan ƙarya ce ko kuma kawai ka ji wani malami ya ce annabi ya ce duk wanda ya samu matsalar arziki talauci ya mai yawa ya ƙara aure idan ya ƙara aure ya ga ya ƙi samun walwalewa ya ƙara na biyu ya ga ya ƙara na biyu ya ƙi samun walwalewa ya ƙara ta uku to da me zai ƙara auren annabin da Allah ya aiko shi rahmatan lil alamina rahama ga matan duniya gaba ɗaya kuma zai zama nan yana tsananta mana a ce wai ka ƙara aure in kana cikin tsananin rayuwa wanda da kaji wannan hadisi ka san baya da asali shi wanda bai san ilimin hadisi ba idan aka ce hadisi bai da asali wai sai ya gaza gano me ake nufi da hadisi bai da asali wai dan ya ga hadisi cikin littafi zai ce a ai gashi cikin littafi ka jahili kasantuwar shi cikin littafi ba shi ke nuna cewa yana da tushe a wurin malamai ba abu nawa an rubuce cikin littafi kuma ƙarya ce abu nawa to wannan shine abin da ya kamata malamai su tashi su dinga gaggaya wa mutane to akwai wa littattafan da cikin su banda kwace-kwabla babu abin da a ciki shine wani malamin mu yake cewa kan min kitabin gilafuhu zahabu wa dakhiluhu khashabu da yawa daga cikin littattafai waɗanda muke ɗokawa muna karantawa abinda an rubuce ga bango ana rubuta shi da ruwan zinariya amma abinda a ciki ciyawa ce da katako saboda babu wani fa'ida a ciki kawai ƙarya ce a ciki banda labaru da tatsuniya babu abinda a cikin littafi irin littattafan da aka yi ta karanta mu kakanninmu shekara arba'in da suka wuce a wannan gari shekara talatin na tatsuniya in kana jin labarin sayyiduna ali tarihin imamu ali eh zaka sha mamaki gane wai ake bada labari daga cikin tatsudoyin da ake gai wai imamu ali in aka je wurin yaki da ya zaro takobin shi mai halshe biyu zulfaqari in ya sara dama mutum dubu saba'in ke mutuwa in ya sara hauli mutum dubu saba'in yake to sai kowa ya bar zuwa yaki ali dai za a dinga tura yaki kenan da ya tsara so biyu da ya yi nan dubu saba'in nan dubu saba'in shi kenan ƙari kai dai ka san waga ƙarya ce mai ƙaho wannan ba buƙatar a ce ma sai an karanta ma ilimin hadisi sai an karanta ma annabi ya ce wannan kai da kanka a hankalce mai lafiya hankali mai lafiya zai gano wannan ƙarya ce kai kana da buƙatar sai an ce ma wai in an tsara dama mutum dubu saba'in ka mutuwa ƙarya ce sai an ce ma ƙarya ce kuma haka za ka ji wani yana takabbara yana Allahu akbar imamu Ali kenan saboda jahili ne bai karatu ba to duka irin waɗannan kissoshi waɗanda za su jawo hankalin mutane suna da buƙatar a tsaya a tace su to shine mala yace wallahu nas wallaha nas'al Allah muke roƙo da'iman har abada an yarzuqana al-ikhlas Allah ya arzita mu ikhlasi fil qawli wal amal a cikin faɗanmu da aikinmu innahu waliyu zalika Allah shine majibincin haka wal qadiru alaihi shine mai iko akan haka wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mala ya rubuta wannan littafi a ranar lahadi bayan sallar azhar ya kammala littafin ashirin ga watan goma sha biyu shekarar ta dubu biyu da ashirin domin van ta'arifatun awwaliya malai ce zan gaya ma wasu kalimomi na farko-farko a ilimin hadisi idan an ce alhadisu hadisi to me yake ne da hadisi ma huwa alhadisi menene hadisi wani ya doka idan aka ce hadisi ana nufin magana kowa da kowa shine hadisi idan an ce hadisi kawai ana nufin magana ta magana wancan magana shine hadisi su kuma malamai idan suka ce alhadithu suka yi shiru suna da nasu mustalah suna akwai abin da suke nuni da alhadith hisa wanda bai san menene hadisi ba sai yazo yana tababatu ya Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun da wani hadisi za su yi imani bayan qur'ani kaga ana nuhi a wannan aya bakin qur'ani sallah za ka yi imani da shi yanzu wanda ya wannan maganar a shekara uku da suka wuce kuma ya dawo ya ce a shi ba duka hadisai wai kore ba akwai hadisan da ya yarda da su masu nuna daraja annabi kuma wannan da sisa ce fa da sisa ce dan ya nu dan ya wawintar da wasu daga cikin masu wasu akidodi ya nuna tare da su yake shikenan shi yanzu wanda ke ce makan shi dan muhammadawa ya ji an ce akwai hadisin shi kaga wanga dama na mu alhali wannan kuma wata da sisa ce jama'a wallahi jama'a da an raba ka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to an raba ka da Allah domin Allah ta'ala ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa Allah da'a ku yi manzo da'a idan an raba ka da Allah aka raba ka da annabi Allah to dawa aka barka idan aka raba ka da annabi aka ce duk abin da annabi ya zo da shi ƙarya ce to da mi zaka bauta wa Allah abu na farko sallah kare za ta zama birin kyaɗuwa sallah birin birin za ka koma yin sallah za ka ga sallah shi abun mamaki abun kallo alwallar shi abun kallo babu wani abun birgewa a cikin sakin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu ku diba ku ga duk wanda ya ce bai yarda da hadisin annabi ba tambaya ta farko da za ka mashi wadda bai da amsarta shin idan mutum ya mutu da ya mutu mi za a yi mishi je malam buɗe ƙur'ani gwada muna da ya mutu mi za a mishi billahi lais sai ya kuma gaban Allah bai buɗe ƙur'ani ya ga abin da za a masa gashi Allah ya ce amata hufa akbarahu Allah ya ce shi ya kashe shi kuma shi zai masa kabari shi gashi nan Allah ya ce kabari sai mu ce to shikenan malam ai fa akbarahu ad-damiru ya'udu ila man ila Allah Allah shi zai yi kabari sai mu ce to ka bari mu yanzu tunda ya riga ya mutu a bar gawo shi na Allah ya mai kabari shi ne fassar Qur'ani amma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yanzu ya gaya mana yadda za a yi a yi masa wanka wanka kaza za a masa a masa wutin a yi ko uku ko biyar ko bakwai ko tara a yi mai wutin in an yi mai wanka a sa mai likafani fari ko mai kudin shi annabi ya ce a sa mai fari ga yadda za a sa mai ga yadda za a yi na maza ga yadda za a yi na mata babu wannan a cikin ƙurani fa a ai wani shi jahili wai sai ce ai gashi Allah ya ce fa ba'athallahu guraban Allah ya aiko hankaka ɗa biyu li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhi dan ya nuna masa yadda zai turbude ga wadan uwansa to sai mu ce gwada muna ya hankaka tai shin hankaka tsaye ta sagawar ko kwance ko birkice ko kaka babu wannan cikin qur'ani amma qur'ani da yake an bada shi ga wanda zai bayyana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce to in an zo ana iya ayi shakku ko ayi lahad ko a tsaga irin yadda muke yi ayi uwa da ɗaya ko ayi kwarkware ta ƙasa a saki ciki wannan hadisi ya zo wannan bayani wato idan ka lura da waɗanda suka ce ba su yarda da hadisin annabi ba kamar haddare na annabi sun yi jama'a yanzu misali wannan shi a bani ƙur'ani misali zan bada domin a fahimta wannan shi ne alƙur'ani jama'a shi ne alƙur'anin da Allah ya aiko annabi da shi ko ba haka ba yanzu sai a ce wannan alƙur'anin da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kawai Allah ya ba kuma annabi yanzu annabi da ya zo kawai shikenan sai ya muka mu mutane ya ce ku amsa to ya za a yi a fahimci ƙur'ani babu shakka fahimtar sai an samu matsala amma Allah da ya aiko shi sai ya ce litubayyina lin-nasi mun sabkan ma da alƙur'ani don kai wa mutane bayani wannan bayanin shine hadithin jama'a ga ƙur'ani amma ga bayanin da annabi ne saboda an san cewa a hankalinka kai ɗan adam na farko yanzu shi wanda abba gwari wanda ba balarabe ba ya za a iya fahimci ƙur'ani shi wancan malamin da ke cewa bai yarda da hadisi ba ka tambaye shi shin shi ƙur'anin da yaren goshi ya sauka da yake fahimta ƙur'ani waye koya bai ƙur'ani haka jama'a akwai kamar rudar da waɗanda ba su yi karatu a cikin wannan masalu Allah ta'ala ya kare mu to idan aka ce alhadithu lughatan aljadid shine sabo wa huwa jiddul qadim kishi shi tsoho يقال هذا شيء حديث أي جديد ويجمع على أحاديث على غير قياس أنا جمع سؤال أحاديث بأكن قياس شبه وفي اصطلاح أهل الأثر أما اصطلاح malaman hadisi a cewa shi ala gairin qiyas ba akan qiyasin da ake gina larabcin ba cewa ahdath a qiyasin kenan amma asali sai a ce ahadith yawa ma udhifa ila nabi idan aka ce hadisi shine duk abun da aka jingina zuwa ga annabi min qaulin na fadar annabi aw fi'lin ko na aikin annabi aw taqririn ko ai abu gaban annabi yayi shiru aw sifatin ko a siffanta annabi da wani abu wannan shi ake cewa hadisi jama'a ai wani abu gaban annabi yayi shiru ko annabi ya aikata ko ya faɗi magana da shi ake cewa hadisi قال العلامة عبد الله بن يوسف الجدير فالقول هو الألفاظ النبوية شي زنجي شي نزن تتكر النبي مثل كمر حديث النبي يتي إنما الأعمال بالنيات النبي يتي دكا أيكي سير نية وإنما لكل امرئ ما نوى دك أبن كي نية شي زي ذاك ساو kai dai da jin wannan larabcin wallahi ka san wanda ba Allah ke masa wahayi ba bai iya irin wannan larabci Allah ya ce annabi ya ce innamal a'malu binniyat dukkan aikin da zaka yi sai da niyya na ibada wa innama li kulli imrin ma nawa kuma duk abin da mutum yayi nuhi shi zai samu in kai nuhin aiki dan ka samu lada zaka samu lada in kai nuhin yin aiki dan ka samu zunubi sai ka samu zunubi da yawa mutum zai yi aiki wanda ake ganin aikin alkhairi ne dan ya samu lada niyyar da ba tashi niyyar da a tashi wanda ba ta kware ba sai ta lalata aikin zai iya gina masallaci ka ta fara masallaci kasantuwar ya gina masallacin ba dan Allah ba sai zan ba zai samu lada ba kaga innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wal fi'l huwa at-tasarrufat an-nabawiyyah al-'amaliyya sune ababen da annabi yake aikatawa na yau da gobe shi yake cewa fi'l wa taqrir kamar misali a ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala sibiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama ga yara ya hadu da yaro ya masa sallama ya hadu da wannan aikin annabi kenan ko kuma kana yu'jibuhu tayammun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana birge shi ya fara da dama duk abinda annabi zai yi annabi yana son ya fara da dama wannan aiki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana shace kanshi aiki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ma kanshi mai wannan aiki kenan yana gyaran gashin kanshi yana tsaftace shi aiki kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin aswaki ya shusu fahu yana kurkure bakinsa wannan aiki kenan wanda shi ake cewa fi'ilu wa taqrir shine ayi abu gaban annabi ya shiru ma yaqau min ghairihi bi ittila'ihi wanda wani abu ne wanda wani annabi zai yi amma annabi yana gani aw ilmi ko da iliminsa fala yukiru amma annabi bai inkari ba مثل حديث عائشة كما حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب ودنا دم صلى الله عليه وسلم ناقة النبي باكين قوة على باب حجرة باكين قوة لكنا والحبشة يلعبون في المسجد متانا هبشة سنا واساء باكين مسلاشي ورسول الله يسترني بردائه النبي أنا ستر تاني أنا هرهيني دك ألنسا كده إنقع واسد أكيد an gane yana ruhi ni kada mutanen su dinga gani na afwan yasturuni bi ridaihi anzuru ila la'ibihim ni ina kallon su amma su ba su gani na to wannan ya nuna annabi ya tabbatar cewa a hilin haraban masallaci ana iya yin wata wasa wadda ba ta haramun ba kamar yanzu misali a nan haraban masallaci a zo a yi wata wasa matukar dai bata shiga cikin lokacin sallah ba wannan ba haramun bane an gane ko kuma an ci an ci fara a lokacin annabi an ci fara annabi bai hana ba ka gani annabi bai hana a ci fara ba ya tabbatar da a ci fara an ci damu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi dai bai ci ba saboda ya ce kabila su ba su cin damu kamar yadda muka sani a kabiloli akwai kabilolin da ba sa cin kihi wai da in kai duya da kai da bihilla ce na dauri baya cin kihi to ya nuna kihi haramun ne a'a ba dan yana nuhin wannan kihi haramun bane sai dai shi kabilarsu da al'adarsu ba sa cin kihi to annabi sallallahu alaihi wasallam kabilarsu da al'adarsu ba sa cin damu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya tabbatar da ana cin damu to kaga wannan me yake nuna muna yana nuna muna at-taqrir tabbaci shi ma sunna ce inda ayi abu gaban annabi kamar kunna na azilu wal qur'an yanzil mun kasance muna yi wa matan mu azalu a lokacin qur'ani yana sabka wasifa da sifa ita kuma sifa khasa'isu bashariyatihi sallallahu alaihi wasallam abinda yake bantu da dabi'a ta halitta annabi fima la yarji'u ila kasabihi wa amalihi na abunda baya dawowa zuwa ga nemo shi ko kuma aikinsa misali hadisu barra ibn azib wanda shi annabi ba nemo abun yayi ba a ɗabi'ar shi ce Allah ya sa shi to sai a baka labarin wannan abu shi ma sunna ce kamar a ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha annabi yafi kowa kyawun huska yafi kowa kyawun huska wa ahsanahum khalqa annabi yafi kowa kyawun halitta laysa bitawil alba'in annabi ba dogo bane shalau wala bil qasir annabi ba gajeri bane annabi ba dogo ba ba gajeri ba kenan baina zalik tsaka tsaki in kai mafarki kaga dogo shaddale ne ba annabi ka gani ba ina fata an fahimta in kaga gajere kamar wada baka ga annabi ba an gane da kaga wani mai mummunar halitta a mafarkin ka wallahi baka ga annabi ba wani katon banza ka gani wallahi annabi yace fa inna shaytana la yatasawwaru bi yace lalle shaydan baya surantuwa da ni da haka wani yazo yace wai da kayan maholkin raƙumi kato she wai annabi wallahi ƙarya yake wallahi shehi ƙarya kake idan kai mahalkin raƙumi ƙato wallahi raƙumi ka gani baka ga annabi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya ganni a cikin mafarki to ni ya gani fa inna shaytana la yatasawwaru bi la yatamassalu bi a wata riwaya annabi yace shaydan baya iya kamanceceniya da ni ina fata an fahimci wannan ومثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في قبوره وترجله وتنعمه wannan yana nuna siffar annabi wurin son farawa da dama shi ma aiki ne kaga wannan yana nuna sunna annabi yana son in zai fara alwala ya fara wanke dama gane in zai sha ta kan shi ya fara da dama in zai sa zai cire takalminsa yana son ya cire dama in zai shiga masallaci ya shiga ga kafar dama in zai shiga makewayi ya shiga da kafa hagu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duka waɗannan su ne abin da ake ce ma hadisi a zo a gaya ma wane ne annabinka to shi wancan mai kiyayya da hadisan annabi wai wannan ne yake jin bakin ciki wai dan me za a zo a gaya mana hadisan annabi shi baya son a zauna a ce annabi ya ce annabi yayi kaza annabi yayi kaza baya son haka kai ka san wannan ya kai babban maki ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda zai nuna kiyayye shi karara na ya nuna cewa wai bai son a zo a gayi hadisi a ce hadisi kaza da kaza to wallahi nuna yana kiyaya da annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai matsala ko wani ya ce kuma karatun ne suke da matsalar shi ko akwai matsalar fahimta ko kuma yalla ba iya larabci ba kamar yanzu misali a nan garin mu ni abinda na sani garinmu na sha kalubalantar waɗanda ‘yan kalakaton a kawo mutum guda da ke larabci suna nan suna fassara hadisi wai wai yana nan yana fassara qur'ani kai da baka iya larabci zaka iya zaka fassara qur'anin qur'anin da Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin kai da baka iya larabci ba ka dai ka iya larabci sannan ka iya fassara qur'anin qur'anin da an sabkar da shi da balaga da nahwu da sarf da arudo wanda akwai wasu auzan waɗanda ake aunawa waɗanda da kaji su kasan tansiki ne wanda min rabbil alamin wanda ba aikin ɗan adam bane ba sin'a adamiyya bace kai da baka iya larabci zaka zo kana fasar qur'ani kuma kai da kanka san duk wanda bai iya larabci wallahi bai iya fasar qur'ani ba to ya za ya fassara qur'ani ba iya larabci ba shi Allah ya ce mun sanya qur'anin balarabe to kai da kai da zaka fassara littafi balarabe kuma zaka zo baka iya larabcin ba yasa da an zo kaga akwai cin kaca a cikin karatu akwai hawan kawara abunda ba haka nan ba kaga an tarkaka shi haka ne Allahu musta'an aqsamul hadisi بالنسبه ila man udhifa ilayhi wala ce ka saka son hadisi idan an jingina zuwa ga bin nisba nisba zuwa ga wanda ake jingina shi zuwa gare sa ينقسم الحديث بالنسبة إلى من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام حديث يا رب بدأ مرفوع وموقوف a ila thalathati aqsamin sai ya ce badal marfu'in wa mawqufin wa maqtu'in hadisi marfu'i da mawqufi da maqtu' fal hadithul marfu' idan aka ce hadisi marfu'i ku diba da kyau jama'a idan aka ce al hadithul marfu' huwa ma udhifa ila an-nabi shine hadisin da aka jingina ga annabi wal mawqufu huwa ma udhifa ila as-sahabi min ila sahabi min ashabi rasulullah eh aka ce wanga hadisi mawqufi ne shine wanda aka jingina zuwa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wal hadith al maqtu' shi kuma hadisi wanda yake an kace shi katsatse shine ma udifa ila man duna sahaba wanda aka jingina ga duk wanda ba sahabi ba tabi'i ko tabi'u tabi'i shi yake cewa al hadithu al maqtu al imam al bayquni ya gaye shi a cikin littafin sa bayquni yace ma udifa lin nabil marfu'u وما لتابع هو المقطوع وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك gani wannan shi ma bai kuniya kenan yace wa ma'udhifa lin nabil marfu duk abinda aka jingina zuwa ga annabi ana ce mai al marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu duk abinda aka jingina ga tabi'i ko wanda ba tabi'i ba maqtu ake ce masa wa ma adaftahu ila al ashabi min duk abinda ka jingina zuwa ga sahabbai na fada ko na aiki fa huwa mawqufun to mawqufi ake ce masa kiyayi wannan ما هو علم الحديث ثم يأكد شما علم الحديث يبقى في استلاح المحدثين آه استلاح مالما حديثي آه هو علم بقوانين شيء علم حديثي علمين يدوسك آئدودي ينالك آئدودي شيء يعرف بها أحوال الراوي والمروي a wannan ka'idodin ake sanin halin marawaici da abin da ya rawaito shine al-Imam Suyuti yace a cikin alfiyarsa ilmul hadithi zu qawanin tuhad yudra biha ahwal sanadin wa matan fadhalika al-mawdu' wal maqsud an yu'raf al-maqbul wal mardud al-Imam Suyuti yace ilimin hadisi ilimi ne mai ka'idodi wanda aka san shi da su to shi yau mai kore hadisin ka'idodin ne suka mai wahala fahimta ka'idodin hadisi jama'a wallahi babu wani ilimi ni dai a fahimta ta ilimin da yake da ƙa'idodi masu wuyar har da cewa kamar ilimin hadisi yanzu ka ɗauka ilimin jarhu wa ta'dil kusa aljarhu wa ta'dil wanda shi aljarhu mun sha gai menene aljarhu menene ta'dil ilimi ne na yabo da fallasa ya ake gano wannan marawaici mai gaskiya ne ya ake gano wannan marawaici makareci ne sannan wani lokaci ne ake iya riwaya ga malami wani lokaci ne ba a riwaya ga malami sannan wace riwaya ce malami idan ya riwaya ga wa'ammi mutane ne ake karba sannan idan ya wa'ammi ga wasu mutane ne abba a karba wani duka ilimin jarko ta agil ne jama'a amma za ka iske muhaddis ya hardace duka wa'annan malaman da ka ce mai ismail ibn ayyash ya san waye shi ismail ibn ayyash ya san yana riwaya daga ashamiyin idan ya yi riwaya daga alkufiyin an san da'ifa ce idan ya yi riwaya daga albasarin an san kaza ya hardace kana ce mai imamu malik ibn anas ya san imamu ibn darul hijra ne ya san wace shekara aka haife shi wace shekara ya mutu ya san suwaye malaman shi sannan a malaman shi suwaye ne idan ya riwaya gare su a amintattu suwaye idan ya riwaya daga gare su abba amintattu ba kai ka san wannan ilimi na hardace wannan ba karamin ilimi bane jama'a to shi wani Allah bai bashi wata kwakwalwa bane kawai bagardan shi ne ya yi har da ƙur'ani sai ya ga cewa kawai duk wani ilimi wanda ba ƙur'ani ba wahala ce shi kuma akwai ilimin da ke hidima ga ƙur'ani wurin fassara ƙur'anin ba idan ka zo fassara ƙur'ani akwai wasu ayoyi waɗanda bai yiwuwa ka fassara su sai da sai da hadisi ba su fassarwa jama'a Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu wallahu azizun hakim barawu da barauniya idan suka yi sata a yanke hannunsu to sai ka tambayi wanda bai yarda da hadisi ba wai ina za a yanke shi da Allah ya ce in yayi sata a yanke hannu sai ku ce to malam ga aya Allah ya ce duk wanda ya sata a yanke hannu to ina za a yanke shi dai hannu nan shi a hannu to shi in ya sata nan za a yanke ko nan ko nan ko ina za a yanke shin menene idan ya sata kuma za a yanke hannu kadago ko goma ko in ya swace mata kalmi a yanke hannun shi ko in ya swace sabbi ya swace sallah a yanke hannu ko in ya swace karanyan wanga a swace hannu ko menene idan ya sata za a yanke hannun shi akwai matsala jama'a amma sai annabi ya zo ya gai ya ce to ga ga rubu dinar idan mutum ya sace shi a yanke hannun shi bakin nan bakin nan wannan kuma ba za ka same shi a cikin Qur'ani ba hadisi ne zo ya bayyana me ake nufi a wurin Allah ta'ala ya dace da mu to dan haka ilimin hadisi yana da ka'idodin shi yana da dokokin shi wal khabaru huwa ma udifa ila an-nabi wa ghayrihi idan aka ce al khabaru shine abin da aka jingina ga annabi da wanda ba annabi ba labari kenan to su masu labaru nan ne za ka iya samun malaman wa'azin turmi malamin da zai zo ya ta sharara muku ƙarya ya zo bisa kan aya ya sharara ƙarya ya zo wasar aya ya bada labari wanda la asla lahu wanda in ka tambayi ka tuke ka ce wai malam labarin nan da ka bamu ina ka samu shi a labari ne kuma ƙarya yake wannan ilimin shine ya muna ya muna wuya jama'a ibn sirin yake cewa lamma sta'malu ruwatul kadiba istamalna lahum tarikh lokacin da marawaita suka yawaita ƙarya sai muka yi amfani da tarihi sammuna na rijalakum ku gaya muna gawa ka ɗauko wannan magana kai kana ganin da a ce malami in ya gai magana in ka ce mai wai malam magana tan da ka gai aya ko hadisi kana ganin gobe zai sake muku ƙarya kawai malami ya zo ya zauna ya bisa kujera ya dai muku ƙarya babu wata magana ta Allah ya ce annabi ya ce kuma haka zai tahowa dan ya rena ku ya sharara muku yau gobe zo ya sharara muku Allah ya saurara wa qad qila inna al-khabara khasun bima warada an as-sahaba hakika sun ce idan aka ce al-khabar shi ke bance ki ga abin da aka rawaito daga sahabbai wa qila innahu mutaradifani wa sun ce a duka ma'anar su guda shine taraduf wal athar huwa ma udifa ila ghairihi shi kuma idan aka ce athar shine abin da aka jingina zuwa ga wanda ba annabi ba asaru sahaba asaru tabi'in da sauransu قال شيخنا أبو عبد الرحمن عمر عمرو ابن عبد المنعم والأثر ما جاء عن غير النبي إن أكت أثر شيني أبن دي زودك واندباء النبي با من الصحابة أو التابعين أو من دونهم وان دي تكأسر غريش تابع التابعين تبول أتباع دا سورانش وعلم الحديث رواية شيء إذا أكت علم الحديث رواية لما علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية gane to idan aka ce ilmul hadisi riwayatan huwa ilmun yashtamilu ala naqli ma udifa ila nabi shi ilimi ne wanda ya tattaro duk abin da aka cirato daga annabi na faɗar shi ko na aikin shi ko na tabbatarwa shi ko na siffar annabi ta halitta shi ko ta ɗabi'un shi kamar a ga wani abu na ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'un shi ba mutum ne mai kaushin hali ba ba fazzan ghalizan bane Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlik annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai taushin lamari mai tattausa mai hakuri mai juriya mai mai mai kauda kai sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane mai gudun mutane dan wasu mummunan dabi'u jayo su yake ga jiki annabi yana jayo mutane ga jiki kokarin yake kowa ya zo yayi karatu wurin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi yana yana almuzha yana wasa tsakanin shi da sahabban shi amma duk abin da zai faɗi kuma gaskiya yake faɗi wata tsohuwa ta zo inda annabi mun karanta shi a cikin shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi wanda ya mu shekara 279 ta ce ma annabi roƙa mini Allah ya sa ni aljanna sai annabi ya ce ai baki shiga aljanna yanzu ka tuna ko babban malamin ku da ƙasar ku wanda ka yarda da shi cewa ne ai aikin banza kai ba ka shiga aljanna ba akwai matsala ba tsohuwa ta zo ta ce annabi ya roƙa mata ta shiga aljanna annabi ya ce ba ta shiga aljanna sai ta koma gehe ta ta kuka ta juya ba sai annabi ce ku kira ta ina nuhin ba za ta shiga aljanna da tsohuwa ba sai an maida ta budurwa sabuwa tamar cikin ledarta sannan ta shiga aljanna sai tsohuwa ta shiga to kaga wannan musha kenan kuma annabi gaskiya ya faɗa ba mai shiga aljanna da tsoho in shekara ɗari ka yi duniya to in ka koma lahira a aljanna za ka dawo saurayi tsal cikin ledaka gani? to shi ne mala ya ce wa amma ilmul hadithi dirayatan fa huwa ilmun bi usul wa qawa'ida yutawassalu biha ila ma'rifati sahihi wal hasani wal da'if ya ce ilmul hadithi diraya shine ilimin da ake sanin hadisi ingantacce da mai kyau da wanda baya da kyau wannan littafi ya kamata ko da muka kare shi jama'a mu iya bambanta hadisan annabi da wanda ba na annabi ba idan an karanto ma magana aka ce annabi ya ce ka dan yi shiru ka ce kai waga magana annabi bai faɗe ta gane kamar akwai magana da ka ji ta kai ko sarkin garin ku ka san bai waɗanta bale a ce shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam المتن والإسناد والمتن هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني إذا كتي متن حديث سوني لفظ الحديث وإن دا معنون حديث سكيس أيواء كنسو وتعبير أكثر المحدثين أما ما هي وجمع لما حديث إذا سكتي المتن شيني منتهى إليه السند من الكلام شيني أبندك أرشان سندي نما جنا تكي التتكي أكنسا والإسناد والسند بمعنى واحد إن هكا تي دا إسنادي da sanadi duk guda ne dangane ake nufi da hausa shi ne sarƙar wasu mazaje da za su kai ka zuwa ga annabi silsilatul rijalil musila lil matin sarƙa ko jeren giyan gwanon wasu mazaje da za su kai ka zuwa ga annabi saboda yanzu idan aka ce ma hadisi ƙarya ce sai ka ce shi ma ƙur'ani ƙarya ce don me saboda hadisi riwaya ce shi ma qur'ani riwaya ce abinda dan kalakato ya kiyar rake qur'anin da ke gaban mu ba haka nan ne ya sauko daga sama ba shin bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tambayi dan kalakato da annabi ya mutu shi qur'ani ina ya tafi sai ce a sahabbai sun haddace shi sahabbai da suka haddace shi wa suka koya mashi ta sun koya ma dalibansu ɗalibansu su kuma suka koya ba sun koya ba ɗaliban su ma sun koya ba ɗaliban sun koya ba ɗaliban ɗalibansu har ya kawo wannan zamani mu ma sai malaman mu suka koya mana muka haddace to shi ma hadisin haka aka yi shi annabi ya faɗi magana sahabbai suka haddace su ma sahabbai da suka annabi ya mutu suka koya mana bayan su su ma suka koya mana har ya ka zuwa gare mu a yanzu me bambancin su yadda ka san hadisi riwaya ce haka qur'ani riwaya ce Allah ya ganar da mu misalin isnadi ma akhrajahu al-imam an-nasawi fi al-arba'in abunda al-imam an-nasawi ya fitar al-imam an-nasawi shine al-imam al-hafiz al-hujja al-hasan ibn sufyan ibn amir an-nasawi wanda ya mu shekara 303 hijira daga makka zuwa madina yace haddathana abbas ibn al-walid an-narsi qala haddathana sufyan ibn uyaynah an mansur ibn al-mu'tamiri an abi hazim an abi hurairah wannan shine isnadi daga bakin an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja hadha albayt annabi yace duk wanda ya hajjin wannan daki na ka'aba na dakin Allah falam yarfuth bai yarfasu ba walam yafsuku bai fasikanci ba raja'a ka yawmi waladatu ummu zai kuma kamar da uke ta aje shi yanzu lokacin da dan kala kato kaga ya tayi aikin hajji kai kasa akwai matsala in yazo wurin aikin hajji ho zai dawafi awaful ifada awaful qadu ko kudum tawaful wada yayi shi sanne ya sa yi tsakanin safa da marwa ya tsaya makamu ibrahim kai akwai matsala wayan ce wani dan kalakato ya zo yayi wannan duka abubuwan sai aka tambaye shi aka ce kai malam wannan abubuwa da kai hudu babu su cikin qur'ani sai ce Allah ya ce la jida lil hajj ba a rigima wurin yake hajji da haka ya sami bi su du'a wanda sun kace ai wallahi akwai matsala jama'a da kabaru hadisan annabi ka samu matsala fal isnadu huwa at-tariq al-musil lil matn wa huwa qawluhu haddathana zuwa karshen abin da ya fada wal matn huwa al-qawl al-mudaf ila an-nabi abinda aka ce qala rasulullah shi al-matn wa huwa shine maganar man hajja hadha al-bayt falam yarfus wa lam yarfus yasfu yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu قال الحافظ السيوطي الإمام السيوطي يأتي ألفية شيء والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام زوى عشان ما غيرش مراتب المحدثين wanda za mu ƙare a kan shi sai mu tsaya martabobin malaman hadisi malaman hadisi martabobi ne yadda ka san soja gidan soja mataki-mataki ne akwai general akwai wanda bai kai general ba major akwai wani akwai wani mataki-mataki ne to aka suma malaman hadisi mataki-mataki ne akwai wanda shi a ilimin hadisi ya kai matakin general wani ya kai marishal shi a fannin hadisi ya wuce a ce mai general marishal ne shi akwai wanda shi kuma ilimin hadisi yanzu ne ya fara tatta to shi ne ma da ya fara ya ce a talibu ɗalibi a ilimin hadisi huwa al-mubtadi'u ar-raghibu fi ilmi al-hadith idan aka ce at-talibu shine dan farko dan primary wanda ke kwadayi a cikin ilimin hadisi qalahu ibnu al-matari ibnu al-matari ya faɗi wannan magana wal musnidu huwa idan aka ce al musnidu shine man yarwi al ahadith bi asanidiha shine wanda ke rawaito hadisai da danganan su shi al musnidu bi kasri nun domin daban-daban ne da al musnadu shi al musnadu shine al kitab an gane sawa'un kana indahu ilmun biha aw laysa indahu illa mujarradur riwaya duk dai ne yana da ilimin littahin ko baya da ilimin sai dai face riwaya kawai yake to ana cewa al-musnid kamar misali wanda zai zo ya dauko littafin malami ya ce haddathana fulana an fulana an fulana to shi yake cewa al-musnid ina fata an fahimci wannan jama'a wal muhaddith idan suka ce fa mutum muhaddithun ba haka nan bane kawai za a ce ma muhaddis la man ishtaghala bil hadith wanda ya shagaltu da ilimin hadisi kullun muhimmancin shi ilimin hadisi karatun shi ilimin hadisi bai da karatu banda ilimin hadisi wa mayyaza as-sahiha min ad-da'if kuma yana ibn manta hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce to sai su ce mai muhaddis wakila suka ce huwa al-ustadhul kamil shine malami cikakke wanda ya cika ya tumbatsa wurin neman ilimin hadisi وكذا الشيخ هكا كما سنة تيما الشيخ وسو تيما شيخ الحديث وقال ابن سيد الناس وانا ما لم يتي من اشتغل بالحديث رواية ودراية وانا ينمي إلي من حديث رواية دراية واطلع على كثير من الرواة ينمي إلي من ميرويتا ديوة والروايات دروايوي في عصره أزام الإنسان وتميز في ذلك حتى عرف فيه yake bantu ya kware a zamanin shi har aka san rubutun shi a wannan zamani washtuhira fihi dabtuhu kuma har da shi ta shahara aka shahartar da har da shi sai kai malama ne akwai hadda gare shi to shi yake cewa al muhaddis haka wasu malamai suka ce wal hafiz wasu suka ce al hafiz muradifun lil muhaddis idan aka ce al hafiz da al muhaddis duk guda ne inda jama'atin min muhaddisin amma wurin da yawa daga cikin malaman hadisi in suka ce mutum hafiz to suna nufin muhaddis wasu ka ce a'a ba guda bane al-hafiz huwa arqa'u min al-muhaddis shi hafiz malami ne sama yake ga al-muhaddis kamar soja ne ya samu gala biyu kenan kana dalibi sai ka zo ga muhaddis ka samu gala biyu to al-hafiz sai ka dan ƙara gaba gane bihaisu yakunu ma ya'rifu min kulli tabaqatin akthar mimma yajhadu shi al-hafiz shine wanda mahi yawan abun da ya sani abin da ya sani ya yi yawa bisa ka wanda ya jahilta ya ke cima alhafiz waƙila suka ce huwa alladhi ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadithin matnan wasnad suka ce shine wanda ya san hadisi dubu ɗari mi'atu alfi hadith kakin su iya ce ma alhafiz shine wanda ya san hadisi dubu ɗari da isnadin shi da matanin shi kamar irin ya kai general wannan kamar irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam al-Hafiz al-Mizzi al-Imam al-Hafiz al-Zahabi da sauransu wa ahwal ar-ruwati jarhan wa ta'dilan kuma ya san halin marawaita wanga na kware ne wanga ba na kware bane da ka karanto mai zai ce wannan jaye shi ba na kware bane da ka karanto irin su Fadl ibn Dukayn da ka karanto mai ya sani malami Imam al-Bukhari wa ta'dilan wa tarihan ya san kuma tarihin malamai rayuwarsu da mutuwarsu yake cima alhaji kana karanto mai malami zai ce wannan malami ya rayu shekara kaza ya mutu shekara malam wani ya rayu shekara kaza ya mutu shekara kaza alhafin ke wanda na ga irin shi a jami'ar islamiyya malamin mu dr baba allah ya kara masa lafiya yana da wuya ka ambata mai wani malamin da bai san shekarar rasuwar shi ba ko bai san shekarar shi ba akwai wani littafi alhaida wal itidal na Abdulaziz al-Kinani wanda littafi ne wanda yana daga cikin littafin da ya kamata ɗalibin ilimin hadisi ya karanta shi al-Haida wal Itizal to lokacin muna karatu sai wani abokin mu dan Giniya yake cewa ya karanta littafin da dokta bai san shi ga wani littafi sabu na ilimin hadisi wanda dokta bai taba ganin shi ba sai na ce mai gaskiya yustaba'ad amma ilimi waɗi gare shi mu je mu tambaye shi sai muka je inda dokta yanzu da muka zo ba mu ce mai mun karanta littafin da bai sani ba cikin hikima sai ɗayanmu ya ce doktor akwai wani littafi wanda bai kamata a ce malamin hadisi bai san shi ba sai ce wani irin littafi ne wannan kai wani littafi ne mai daɗi mai mahimmanci sai ya ce mai littafin alhaida wal i'tizar yana yin shiru sai ce aiwa littafin abdulaziz al-kinani wanda ya mu shekara 240 ya ce ai wanga littafi ban ma san sauran da karanta shi ba ya ce littafin safa 200 gare ko kuma shi ba da ya ce shi ne ya ce rana guda nake karance shi ya ce ina samun dama nake zauna in karance shi daga bango sai bango ce ban san so nawa na karanta shi ba shi kuma da hadisi ya ce bai san so nawa ya karanta littafi to ya yi so ɗari yawa la ya arif kan marra ƙara abu to bai san so nawa ya karanta shi ba to gaji sun mal hujja sai a ce hujja wa huwa alladhi hada ilmuhu bi 300 alf hadith shi kuma al hujja shi ne wanda harrace hadisi 300 ya kewaye su ya san ma'anonin su da har da marawaitan su matnan wa sanada aw isnada sai al hakim shi kuma rishal kenan ƙarshen matsayi a ilimin hadisi shine mutum a ce mai alhakim الحاكم كما الإمام الحاكم النيسابوري الحاكم هو من أحاط علمه بجميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته منها إلا اليسير shine wanda ya kewaye gaba ɗaya hadisan annabi ya san su ya kai inda abun da bai sani ba ɗan kaɗan ne na bai kana iya lisa hadisan da bai sani ba da shi ake cima alhakim to wanga zamani wa jama'a babu su sun wata su illa man rahima rabbi a ce ga wani malamin hadisi a wanga zamanin duk hadisin annabi ya san shi ɗan kaɗan ne na gaskiya ban ce babu dukkan alal itlaq kun ban ce akwai ba na tarjiddan malam wal ghayatu min ta'allumi ilmi al hadith to menene gaya na neman ilimin hadisi ma'rifatu al maqbul wal mardud ka san karbabben hadisi da wanda ake mayarwa min al ahadith na hadisan annabi fa yu'rafu al maqbul fa yu'khadhu bihi sai ka san hadisi karbabbe wanda yake ingatacce ka yi aiki da shi idan an ce wanga hadisi ya inganta to jama'a komi za ka yi ƙoƙari ka yi aiki da shi idan an ce bai inganta ba to kakai cikin ka aiki da shi bar shi wai umaru biya ya aiki da hadisi ingantacce wa yu'rafu al-mardud a san hadisi wanda aka yi jifa da shi mardud fala yu'khadhu bihi ba za a yi aiki da shi al-imam al-hafiz as-suyuti al-alfiya yace wal maqsudu أن يعرف المقبول والمردود فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود أقول ده أما قصودي نيل من حديثي كسان حديثي صحيح لون با صحيح با wannan shine fa'idar karatun wannan littafin na mustalahul hadith talibi ayabi ya mai hitila ya san wanga hadisi ya inganta wanga bai inganta ba wazifatul muhaddith to menene aikin malamin hadisi a yanzu wa asli mihnatihi asalin aikin shi at-tahaqquq bincike min kaulil isnadi aw al-matn sahihan aw ghayr sahih ya san wai isnadin ga ya inganta wanga matan ya inganta ko bai inganta ba sabitan aw ghayr sabit ya tabbata ko bai tabbata ba shikenan wanga shine aikin malamin hadisi ya iya bambanta wai littafin ga da nake karantawa hadisan shi sun inganta ko ba su inganta ba babban aikin malamin hadisi kenan تقسيم الحديث من حيث القوة والضعف حديث يا رب جدا أكو أبنغرا كرفين شجرونيش يا رب جدا إيه جدا بيو عفوا المقبول والمردود يا رب جدا بيو حديثي مقبول ده مردود المقبول يا رب جدا نوشي كما يا رب جدا بيو شي ما بيو يا رب جدا هو أنغاني ده أغاني المقبول الحديث المقبول كربت يا رب جدايه شنو الصحيح والحسن شنو كما الصحيح يا رب جدايه الصحيح لذاته والصحيح لغيره شنو كما الحسن يا رب جدايه الحسن لغيره والحسن لذاته شنو الامام السيوطي يتي والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن يعني malamai sun raba hadisi gida uku as-sahih wa ad-da'if wal hasan والمردود الحديث wanda ake maidawa ba aiki da shi shine hadisi da'ifi da kasa kasansa wannan shine karatun mu ne yau abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan muna roƙo Allah ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan tatta muna roƙo Allah ta'ala ya haska muna a cikin wannan ilimi na hadisi ya sanar da mu shi ya ƙara haskaka muna a cikin sa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum